ɗauki buhun duwatsu.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yan uwa masu albarka masu sauraro barka mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na gwanayen alkur'ani shirin da ke zuwa muku a kowace ranar litinin daga nan aminci rediyo mita 103.9 zangon fm a nan ba biyu da ke cikin independence a birnin kanan dabo inda kuke jin mu da gwanaye iri-iri don tattaunawa kan fito da abubuwa da suke kunshi a cikin wannan alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya saukar mana a matsayin littafin shari'a wanda shine idan muka bi shi za mu sami shari'a ya kai mu har gurin da muke bukata duniya da lahira to fatan Allah ya sa alqur'anin ya zamo yake ta mu gobe alkiyama sannan kuma Allah ya albarkaci zuriyar mu da haddasa wato qira'atan wa tafsiran insha Allah ta'ala za mu fara shirin tare da gwanayen da kuka sani wato ga wani Isa Mutka Shahara da kuma wani Abdul Basit wani Rabi' wanda muke tare da su a cikin ɗakin na shirye-shirye a wannan rana ni dai da nake shiryawa na gabatar sunana muhammad sani abubakar a madadin kowa da kowa da kuma sauraro nake musu sallama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to dama yi kowace rana tunda aka fara dambarwa akan wannan alkur'ani da ake ta ya matsa hazo a kansa muna farawa ne da kawo kafuffuka waɗanda aka cire a ciki kuma sannan ake ba da kariya bisa cire wadda ake musu wanda a wannan rana insha Allah za mu ɗora daga lissafin da muka tsaya insha Allah kuma inda za mu kai mu dakata mai wasu bayanan sannan kuma mu dawo gare ku sauraro akan nabobin da kuka saba kiran mu an gwani sai mu ɗora ku
alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد إن وما saurare har kullum muna ƙara sallama irin ta addinin musulunci a gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau ba kamar kullum Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai ya nufa cikin ikonsa da kaddarawarsa mun sake haduwa a cikin wannan yadi da wannan daki na gabatar da shirye-shirye ma'ana aminci radio wanda kuma a yau in Allah subhanahu ta'ala ya nufa ya yadda za mu ƙara tattaunawa akan ci gaban tattaunawa mu da muke yi akan musafi na alqur'an alkarim da khat barnawi sannan kuma za ku ji wasu manya-manyan hujjoji da su a ainihin bangaren waɗanda suka rubuta shi alkur'an karim da katsil barnawi suke ta ƙoƙari iyaka ƙoƙarinsu don su nuna wa mutane musamman mu da kuma sauran al'umma musulmi gaba ɗaya na duniya cewa shi wannan alkur'an karim da suka yi bil katsil barnawi da mu fahimtar mu da wannan alkur'ani na gano ma in aka fita wannan salasalar kamar ba su fahimci menene mu abin da ya fi ci mana tuwo a kwarya ba daga cikin abubuwan da suka fi damun mu yau ya kamata mu ƙara fitar da wasu dalilai sun kawo mana abubuwa da yawa munasaba da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asar na ainihin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan bayani na cewa shi wannan alkur'ani da aka rubuta a lalle shi ne mafi cancanta shi ne daidai sannan har ɗaya daga ciki su masu ba shi wancan alƙur'an karim bil qatil barnawi Allah ya saka masa alkhairi a na sani dai kokari ne sosai yayi don fitar da wa'annan in dai har ya fahimci mu me muke nufi to akwai maganganun da yake ta kokarin kawowa cewa ai abin da aka sani cewa har ya kawo wata magana ta sayyidina Umar da yake cewa mutane su zarce akan ainihin bata to su dawo akan shiriya shine abin da ya fi cancanta akan su zarce akan shi abin da yake sun saba da shi kuma kuskure ne to gaskiya lamari wannan alhamdulillah wannan maganganu ne wanda daidai gwargwado ya yi iyaka kokarinsa kuma mun saurare shi mun fahimta daidai gwargwado amma mu da yake kusan maganar da muke yi ma bilhassari muna da jin abubuwan da ake yi ne wallahi ba ma da shi muke tattaunawa mu gaba ɗaya ba gaskiya mu muna yi ne don almajirai 'yan tsangaya na makarantar allo daman shi shirin namu kullum muna gaya mu muna kare abin da ya shafi alƙur'ani faɗin alƙur'ani yana da yawa ulum ne na alƙur'ani amma abin da ya shafi tsangaya Mm.
to saboda haka a tsangayance mu mun yadda duk wannan abubuwan da aka shigo mana da su ba mu karɓe su a matsayin alƙur'anin da ya kamata mu ci gaba da amfani da shi kuma da kira ga su 'yan uwa musulmai Mm.
da fahimci cewa shi wannan alƙur'anin a tsangayance idan aka kawo shi to a gaskiyar lamari zai kawo fitintunun da ba a tsammanin yaushe za a daina su Ƙwarai da gaske.
duk abin da aka ce an yi shekaru birjit ɗaruruwa ana karanta alƙur'ani kawai yau rana tsaka a ce a a- an rubuto wani alƙur'ani an sa masa suna bil khatil barnawi kamar yadda yake cewa in mun fahimta cewa mu namu ƙur'anin da aka daɗe ana karantawa karfa su manta alƙur'ani kafin ya zo kano ad- adadin shekaru Maiduguri da Kano.
ɗaruruwa ne Ƙwarai da gaske.
tsakanin samun alkur'ani na Kano da na Maiduguri Ƙwarai kuwa.
sannan ya aka yi har yake kiran alkur'anin da yake hannuwan mu yanzu ake amfani da shi cewa a- a- alkur'an Wai bil khaddil kanawi.
ka- kanawi Kuma wannan kwata-kwata ba shine abin da ban muke taɓa nufi jin ba.
an faɗo na alkur'ani Eh, bil ban haɗin taɓa ji ba, kanawi sai yanzu.
tunda Allah ya halicce ni Ƙwarai da gaske.
to amma a ƙoƙarin babu ba wancan alkur'ani bil haɗin barnawi kariya da suke Mm.
ƙoƙarin yi Sai aka sai suka ce ƙirƙirar wannan a'a, suna.
shi wannan na da ake amfani da shi Bil haddil shekaru kanawi.
ɗaruruwa sunansa bil haddil kanawi to kaga kada abin ya koma ta asubanci Ƙwarai da gaske.
kada abin ya koma wata manufa Ƙwarai.
mu manufan mu shine a wannan alkur'anin da muka saba da shi muka gaje shi iyaye da kakanni muke karantawa iyayenmu da kakanninmu manya-manyan gwanaye na alkur'ani suka yi ta karanta wannan alkur'anin ana fahimtarsa ana haddacewa ana ibada da shi Mm.
suka koma zuwa ga Allah da yawan su kansu masu wannan maganganun 'ya'yan gwanaye ne Ƙwarai.
saboda iyayensu gwanaye sun rubuta alkur'ani da irin wannan Wanda muke.
karatun da irin wannan wakafuffukan Kwarai.
da irin wannan surorin da Kwarai.
irin duk yanayin da muka karanta alkur'ani sun yi ibada Ƙwarai da shi.
dan Allah sun Kwarai.
koma ga Kwarai.
Allah Da shi.
mu mun haddace alkur'ani Ƙwarai.
m- muna ta kokari muna ta karantawa mun koyawa wasu muna kan Kwarai.
kokarin koyawa wasu to saboda haka kuma ba a taba samun wani sabani akan shi wannan Kwarai.
alkur'anin ba Kuma Sai su yau- ma da shi eh, suka yi.
yau su ma da shi suka Kuma yi su ma da shi suka yi karatun.
sai yau kawai rana tsaka a rubuto mana wani alkur'ani a kawo mana a ce abinda ake nufi idan namu ma an yadda sahihu ne, Sahihi ne to to suna su wancan asahu ne.
asahu ne In namu marjuhu ne suna su rajihu ne.
raji'u ne To ai kaga wannan Haka suka gaya gaba mana.
daya to kaga in kuma- ka kalli wannan maganar yau wa gwani eh wato kuma gwani abin da zai baka mamaki Mm, abin da duk muke jira mu ji Mm.
a cikin waɗannan tattaunawoyi da muke yi mm, ya kamata tunda su suka zo da sabon abu mm, kamata su samu masa mai hujja mm, me hujja?
abin da ake ce masa hujja a addini ka samu wani nasi daga qur'ani Mm, sarih Mm.
da ya nuna abin da kai nan daidai ne na'am ko kuma ka samu wani hadisi ingantacce na'am in babu ka samu wani kakkarfan ijma'i na malamai Eh.
da suka yi Na'am.
akan haka na'am to amma Allah ya saka musu da alkhairi sun yi magana wajen minti talatin ɗaya daga cikin bayan Allah ya zauna ya yi shi daga cikin wanda suke ba shi kariya Mm, amma gaba ɗaya maganganun nan in ka kula da su wannan bayanin da suka yi ne fa ana at-tarifu bil mushaf nan na cikin karkashin Qur'anin na'am mu kuma ba mu fara magana ba ma sai da muka karanta Eh, shi gaskiya daga ne.
farko har ƙarshe gaskiya muka gano cewa babu wata hujja Mm.
saboda abin da zai tabbata ma shine irin maganar da suka yi a nan ta cewar sun yi wannan alkur'ani ne don ya daidai da sauran ƙur'anan duniya Mm, haka ne ko na gaskiya to kaga hatta a bidiyon zaka je na maganar sun yi shi ne saboda ya daidai da ƙur'anan duniya haka ya faɗa kuma wai ba za mu gane amfanin haka ba sai nan gaba in ƴaƴanmu da jikokinmu sun taso za su ga mun taimake su da inda suka je suka yi karatu za su ga cewar karatun riwayatuwar shin a nan ƙasar Najeriya da wanda ake yi a can a ƙasar Masar ko a wata ƙasar daban iri ɗaya ce to ai dama riwayatuwar shin iri ɗaya ce maganar rubutu mu muke yi a rubuce kuma abin da muka samu mu abin da muke magana a kansa shine idan qur'anin da muke amfani da shi bai inganta ba to a faɗi ta ina ne bai inganta ba a faɗi a ina gyaran yake idan kuma ya inganta abubuwan da muke sun tabbata akwai su to a kyale mana su ba sai an kawo mana wasu ba wannan shine abin da muke yawwa wannan shine abin da muke magana akai ai ai dalilan wakafi ga wasu dalilai da ya kawo ga wane ne To.
cewa a'a abin da ake bukata ah, ɗaya daga cikin ma manya-manyan ƙwararru na duniya shine a khalil al Eh.
cewa ya kawo ah, ya ce ma in zaka iya karanta alƙur'ani qur'ani da numfashi da ɗaya numfashi ba tare da ka tsaya ba Ya yi.
ya halatta Eh.
wannan dama duk To, sananne ne kuma ai.
sai ce abin da yasa aka yi wa'annan wakafuffukan gaba daya Mm.
saboda a samawa shi mai karatun alkur'ani goyon hutu Mhm.
idan numfashinsa ya dauke Yawwa.
wannan dalilan yasa su duniya suka samar da alkur'a wannan wakafuffukan to tunda su sun samu sun samu gurin nasu tsayawar Mu ma an samar mun- mana.
an samar mana Kwarai.
namu gurin tsayawar sai a ban mu da Why namu not mu tsaya mu Sai mu a ban mu amfani da da namu.
namu.
Kwarai kuwa.
menene hujjar sa Kwarai.
na cewa sai mun yi daidai da duniya ka gani kuma yanzu idan so Menene ake sai mun yi daidai da hujja?
duniya yanzu Eh.
qira'a qira'atu ta alqur'ani Eh.
guda ɗaya ce na'am wanda shi ma ne kira Allah ya ce tambaya.
unzila alqur'anu ala sab'ati ahrufin kuma kuma kowace kalar tata daban ko Eh, eh.
inni kalar nasu daban mu namu nan akwai yanayin yadda muke akan Mm.
namu ko kuma abin da zai baka mamaki idan ka je kana yawo misali kasashe ka je ka duba kasashen da da yawa abin da yake batu na rubutun alkur'ani na Mm.
wata kasas da na wata kasas daban-daban Kowanne daban-daban ne.
rubutunsu kwarai kuwa bangaren tsayawa wasu wakafi Kwarai, daban-daban da bangaren karatu, yanayin da karatu komai, daban-daban ne duk daban-daban Mu nan ne.
muna magana ne fa a Najeriya a Najeriya a muke Najeriya ma abin da muka ce a tsangayance muke magana kwarai yanzu kwarai da gaske sannan kuma alkur'anan nan muka ce ba mu da matsala da shi wannan wanda aka rubuta Kwarai.
aka zo aka rarraba da ba tsangayar aka kai su ba ba mu da damuwa da shi in ce ko kuma a'a kamar yadda aka ce an yi shi da niyyar ya zama wani nau'i na karuwar ilimi To, to shi kaga.
kenan sai a bar shi a matsayin an bar shi a a wannan bangaren na karuwar ilimi amma ba dan an tsangaya ya zo karba ɗauka, ya yi karatu karanta, da shi ya bari je gurin darasu da irin wannan Akalla- tsarin da aka kawo akalla alƙur'anai daban-daban da suke a hannunmu suna da yawa Bridget kwarai amma kaga idan na tashi yin karatun alƙur'ani da wannan namu wanda na saba da shi tun Kwarai.
asali da shi zan ɗauka in yi amfani da shi kuma da shi za ka yi hukunci kuma shi zan hukunta Saboda kai ma da shi ka duk koya.
wanda ya rubuto Kwarai.
ya zamo ba irin wannan ya kawo ba a iyaka kansa zan yi- za mu yi hukunci sannan kuma idan aka yi haka tsakani da Allah bisa adalci ina makomar koyo da koyarwa a wajen malamai a yanzu a tsangaya take Lallai.
a yi adalci a cikin wannan maganar ina ne makomar koyo da koyarwa gaskiya ne shin yanzu tunda an ce yara ne za su koya to shi malamin su bai iya ba to shi me zai koya ke shi ma sai ya dawo ya zo gurin wa zai je koyo dawowa zai ya ƙara koya A to- ko kuma ya jira idan shi yaron nasa ya koya sai ya koya ya masa.
koya masa gaskiya ko ne kuma shi nasa ya haƙura ya ta yi haka Kwarai.
a matsayin ibada amma a ƙarshen an samu yankakken baya babu wa'anda suka koyi shi irin nasa kuma misali gwani ƙarin bayani kan haka yanzu idan mun yadda mun karɓi wannan da wannan abubuwan da suka yi ya zami da namu ƙur'anin da muka gada shekaru ɗaruruwa Mm.
ko ya zami da su tattara su zami mu kona ko kuma ajiye su zami mu daina amfani da su sun zama tarihi sun zama tarihi ko kuma gidan tarihi za a je a kai su a ci gashi nan da an yi wasu ƙur'anai amma yanzu an yi sababbi waɗanda suka yi dace da ƙur'anan duniya to ya kamata Wani idan idan har aka yi haka Mm.
idan su jikokin da 'ya'yanku da ake magana suka zo Mm.
dan suka zo suka ce to menene laifin wannan alkur'anin da kakannin mu suka ajiye Yawwa.
wace ru- wace amsa kuka rubuta kuka ajiye masa a cikin wanda za su wallahi ba mu da To- ita to- to kaga wannan shine abin da Ba mu da tambaya.
ita.
kuma dole sai an yi Eh, wallahi ba mu da ita kullum kwakwalwar dan adam ai bincike take Kwarai, ta ba mu da gano ita.
meye dalilin da yasa aka aka yi daina abu kaza ko me yasa aka yi kaza to to to sun ce su ma kokari suka yi suka yi bincike suka gano cewa wannan alkur'anin shine wanda aka rubuta shi bisa tsari na ilimi to ka kenan mu namu wanda aka rubuta an rubuta shi bisa tsari na me to ai su Ko ba maganganun gaba su ɗaya suna gwani ba.
ai tufka da warwara ake yi an ce an yadda da namu sahihu ne wannan kuma sunan shi asahu to in dai akwai sahihu Eh.
dole sai ka kama asahu kamar ai ba dole bane kamar yadda kuka yi batu misali ma in ma mun yadda sa taslimi jadali kenan eh kamar idan yadda kuka yi batu da su na'am cewa kowaɗanne kusan irin ƙasa suna da tsarin su na karatu da inda suke tsayawa na'am a tsari na kira'a su na'am na'am to shi wannan barnawi na'am tsari ne akwai wani eh, shamil tsari ne da ake tafiya wanda ya tattare duniya umuman na'am ko kuma a'a kamar yadda shi ah, gwani abdulbasit ya faɗa cewa Mm, mm.
kowaɗanne ƙasa misali kamar mu ɗauki nan afirka akwai irin su chadi Ƙwarai.
irin su nijar su Nijar, irin su masu da irin Morocco, su Kamaru, Mauritania, Kwarai sai da Sudan, sudan kwarai yawa da da irin su Jazair, Algeria.
Algeria.
yawa eh, da sauransu da su algeria Mm, wanda su suna ma kusa da turai mm, to kowaɗanne akwai yadda suke tafiya akan nasu tsari.
kowa ne kwarai da to shi gaske wannan Mm.
yana tafiya ne akan wani tsari umuman ko kuma a'a tsarin wata ƙasar ya ɗauka ai babu tsari ko ɗaya Mairo Mairo ya ɗauki kaɗan daga cikin irin tsarin abin da ya shafi Haɗaka.
alkur'ani irin- irin- irin na sunan ɗin ɓangaren Afirka Mm.
sannan an ɗauko wasu abubuwan daga Saudiya an Kwarai.
ɗauko haka dai irin nan wancan an wanda gutsuro, eh, mujamma malik fahad ya buga din nan Eh, eh.
da riwayat Banda warkin shi sun dauki akwai- wasu banda shi akwai wata ai ba wata hanya guda daya Eh.
ko babu ƙasa a gwamnatance da ta ɗauki gabarar buga irin sa Mm, mm.
ta Ba- rarraba wa duniya Ba- ta aro na wani ta aro na wani ta a'a rarraba abu ɗaya a'a babu shine na farko a duniya Mm. wannan Saboda To shine duk faridun sauran min kasashen nau'i kenan akan kuskure suke Allahu a'a, alamu su dai za mu namu tambaya kaɗai suke challenges.
su dai namu suke so Eh, mu saboda sauka daga abin kan da wannan ya sa- tsare-tsaren mu koma kan saboda abin wayancan da ya sa tsarin akwai manya-manyan dalilai akwai kuma wasu abubuwa da tsakani da Allah dukkan mu kwakwalwarmu tana wani tunanin ka daban-daban Mm.
kan dalilan da yasa aka rubuta wannan alkur'ani to amma Allahu a'lam mu dai yanzu ba lokaci bane da zai samu bayyana su wa'annan dalilan kwarai da tun da ba yasa nan mun shi zauna mu yi ba muke tunani Mm.
cewa su ne suka sa amma abin da muke kira ga su wa'annan bayan Allah yan uwanmu ne a addinance yan uwanmu ne a rayuwa da guraren da muke yi a aiki yan uwanmu ne dukkan su a malamai ne makaranta alkur'ani Mm.
abin da muke kiransu da kuma jan hankalinsu a kai shine su duba girman Allah su kuma ji tsoron Allah a duk abin da za su yi kada ya zamo wani ko wasu su yi amfani da fahimtar su da kwakwalwarsu su sa a raba kawunan al'umma Al'umma.
domin hakan ba zai haifar mana da ɗa mai ido kuma Allah ya taimaki gwani na'am kamar yadda a bayaninsa yake magana cewar sun yi haka ne Mm.
saboda a samu haɗin kan al'ummar musulmi eh to yanzu to yanzu misali idan wannan magana wannan fa da shi suka dogara ana nan fa kai to yanzu misali Baka mu haɗa shi su ba, wannan matsala.
tawagar eh ta Najeriya gaba ɗaya Mm.
Nijar Mm.
Sadi Mm.
Kamaru Mm.
wani bangare na Ghana Mm.
duk gaba ɗaya da irin wannan Qur'anin namu ake kwarai da amfani gaske haka ne ko haka ne to idan ya suke gani idan sun ce a dawo kan wannan wanda suka yi suna tunanin gaba ɗaya mutanen mu za su sauka daga kan nasu ne su koma suna tunanin hakan shi zai zama to haɗin kai ni dai ina kira lallai dukkanmu ma muna kira a lallai a duba girman Allah a cikin shi wannan aikin da aka ce an yi shi don al'ummar musulmi su yi amfani da shi kuma su amfani.
idan muka duba ijakar da aka ba wa shi alkur'ani Mm.
kun ce daidai take da wacce aka ba iri wa ɗaya shi alkur'ani iri ɗaya ce.
to Babu kenan an samu bambanci komai sai contradiction suna.
a gurin To.
su hukumomin da suka ba da ijazar Allahu kuma alam ta sun ba wa sharif bala Mhm.
Allah shi ya irin sani kuma shi ma wannan aka zo aka ba aka ba shi Allah shi ya ko sani kuma su sharif bala tek ce to gashi dai gaba ɗaya abin da aka rubuta shine abin da aka rubuta a can abin da yake nuna halaccin za a karanta wannan Qur'ani an yadda a karanta shi a ko ina a duniya kuma ita suka je aka bada akan wannan Qur'anin to in dai ya halatta wa'annan sun yi biyu sun yi daidai a guri ɗaya to ai sai a bar mu kawai a ci gaba da namu ko a cikin gidansu yawwa kowa ya tuna su So daga magana ta Allah dole in ƙara maimaitawa magana nan ta ya mutsawa mutane da dama.
kwarai tunani sannan kuma inda aka samu kariyar abinda zai baka mamaki idan kai magana da su mutanen maiduguri din abin yana masifar bata musu rai kwarai saboda kamar yadda na faɗa muna da gurbi gurbi yanzu da aka samu haɗin kai kwarai da fahimtar juna na mahaddata alkur'ani daban-daban a duk faɗin Najeriya kuma wanda duk kowa inda yana mahaddacin alkur'ani yake sai ka ji akwai shi a cikin wannan gurbi din na Kwarai.
to saboda ka abin da zai baka mamaki hatta yan uwanmu bare bare da yan uwanmu shuwa'a da sauran waɗanda suke da alaka da ruwa da tsaki da alkur'ani kwarai a Maiduguri gaba ɗaya su idan suna maganar ne a maiduguri suna nasabta mu alƙur'anin mu alkanawi sunansa a'a su mutanen maidugurin gaba ɗaya sun san alƙur'anin nan namu tintini tintini tintini shi ake kira bil khatil barnawi Kwarai kuwa wannan namu wanda muke sannan amfani da shi.
kuma in sun tashi yin magana suna faɗar wasu manya-manyan mahirai wanda suka rubuta alƙur'ani suka riga ma'ana suka yi rigayi a Mm.
ɓangaren rubuta alƙur'ani da watsa shi a duniya su faɗi cewa ƙoƙari suka yi kaza babu wanda ya saukar da wani wakafi ba wani mala'ika ko wani waye da ya saukar da wakafi ko abin da ya kama da haka su gano fa cewa bayan Allah nan kamar yadda suka samu alƙur'ani in ka tambaye su Kuma su ba a suka- Kano suka yi karatun alƙur'ani Kwarai.
dukkan mu gaba ɗaya da muke zauna muna wannan tattaunawar ba wani mutum ɗaya da ya ce maka a Kano ya yi karatun alkur'ani Kwarai.
a Maiduguri muka yi karatun alkur'ani Kwarai.
a Maiduguri nan kuma gurin malamai mabambanta Kwarai.
mun zauna a wajen malamai bare-bari mun Mun zauna zauna a a wajen wajen- malamai hausawa Da shuwa.
mun zauna a wajen malaman shuwa Kwarai.
dukkan su kuma da wannan nauyi Kuma shi ne.
na alkur'ani kwaya ɗaya Kwarai kuwa.
muka in ka shekaru zo daban-daban in muna ka zo koyan lahun fiya Alƙur'ani.
zafir da wakafi ka cire shi za su ce zuba zuba fi.
fi ne aha fi ne sai a zuba to saboda haka kaga a takaici menene hikima tunda an ce kada a raba kan al'ummar musulmi kai kuma ka kawo wannan da kanka cewa dan a haɗe kan al'ummar musulmi su kuma al'ummar musulmin ba su rabu ba kai kuma ka kawo wani abu da yanzu ya tabbata mutlakan ko ina kowa ya gano wannan abin zai kawo rabuwar kan al'ummar musulmi me yafi kamata in dai namu sahi din ne to a yi haƙuri a yi amfani da sahi din kwarai ka gane ba Mm.
su kuma sauran mutane daman ai mu muna da kalubale fa da yawa a kwarai cikin maganganun mutane suna faɗin cewa a'a karatunmu babu tajawidi a ciki babu kaza a ciki babu kaza a ciki illa iyaka mu abin da muke cewa ba ko ba a ciki sai tsagwaron ibada To, wannan- ai da tajwidin wannan ka a karaso ai ko da kyau shi ke da a matsayin an yarda ka karaso wata gaba da nake son ma ka karaso na'am Mm.
na'am da kai maganar malamai iri-iri a bangare daban-daban a Mm.
Maiduguri Mm.
duk da cewa baka sa yan wana fulani ba eh da fulanin ba ai har da bari su ka sa shuwa eh eh to in ka ɗauki shuwa mm su ne waɗanda suke jagorancin mm karatu da tajawid a Maiduguri haka ne Mm.
haka ne ko ba haka ba Haka yake.
domin idan kana halarta wuraren musabaqat za ka je ka samu yaran shi wannan su ne waɗanda suke gaba-gaba gaskiya ne wataƙila ko dan saboda su harshen su ya fi kusa da Da faɗar larabci.
harfan Mm.
larabci Mm.
daidai ne Mm.
an taba shi yasa an aka samu haka amma taba tare da haka ba su buga wannan alƙur'anin su san ba kenan a- an taba wata tattaunawa aka ce idan kana son alkur'ani ya kai alkur'ani to ya zamo mutum uku ne suka yi kokari wajen rubuta alkur'ani matakin farko sai aka ce in kana son alkur'ani a karance gaba ɗaya a najeriya shuwa'ar na Sun in fi dai kowa iya shi.
alkur'ani ne a karance kwarai kuwa in dai alkur'ani ne a hukunce hukunci bangaren hukunci Mm.
gaba ɗaya najeriya ba barbari Mm.
shine alkur'ani a bangaren qur'ani a hukunci a hukunce Mm.
in kuma a rubuce kwarai ake kuwa san alkur'ani Mm.
duka najeriya hausawa ne kwarai kuwa to wato da haka su shari'a bala suke dominating Ai, Yawwa, kwarai.
to ai wannan shine abin da ke faruwa a rubuta a tsaya a duba a tabbatar da sahihancinsa Mm.
hausawa ne me yasa ka ji yanzu muna magana akan cewa lallai wannan alkur'anin a rubucen ya kamata a ce ba haka aka yi shi ba saboda abin da ya sa duk rintsi duk tsanani mu abubuwan da muka gaggani suna da yawa a cikin alkur'anin nan wallahi sun yi yawa an ba mu amsoshi akan wasu abubuwa amma fa amma amsoshin ba su gamsar da mu ba sannan kuma muna da wasu abubuwan na Aka kuma kallawo abubuwan da aka ba mu amsoshin dukkansu ba mu gamsu da su ba wallahi ba a gamsu ba wannan shine magana ta gaskiya kwarai to amma abubuwan da mu kuma muke ci gaba da yin magana akan su akwai abubuwan da ma tunda sun ce a a hakura a yi su ma za mu yi musu tambaya akan abin ba mu sani ba ko kuskuren alkalami ne ko kuma ita tamu ruwayar shi din ma wadda muka karanta tun asali ba daidai ba ce kwarai akwai wasu mun ga sabuwar- guraren da fataha ne an yi rufa an yi rufa ka gane ba Wajen rufa Da so an yi yasa- fataha.
wajen rufa an yi fataha inda ya kamata a yi laftara sama an yi ta ƙasa eh duka inda an babu gaigaya mana- inda za a sun- samu ikhfa'i an yi kasan ɗauri sun gaigaya mana matsala Inda za a yi ta- kaza, maganar matsala laftara.
ta laftara wannan Sun aka faɗa ga wannan.
mun ji ta Eh.
akwai abubuwan da mu ba mu faɗa ba mu akwai abin da mu faɗa ba Muke yanzu karanta.
muka dawo maganar laftara Mm.
dalilin da yasa fa ake yin laftara saboda ya koya ma ya zaka karanta hamzatu wasulin akwai ta a ciki na'am Aku- a- sun yi a ai, inda sun yi.
suka sami alifi mai taɓi kawai eh amma duk inda aka sami fa kaula sallan ara Sun ga- wauta ba eh, sun gaya in dai mana ka gurare- samu karatu gurare biyu guda- bayan su eh, kawai ba za gurare su ba za guda su yi shida ba ne.
guda bakwai eh guda eh da sun fa gaya fa kullu wa tub eh eh to saboda haka duka mun mun sauraro annan maganganun sannan kuma daman wannan ba ma wani abin sabani bane ko wani doguwar rigima a kansa tunda malamai sun rabu biyu Mhm.
wasu suka ce a dalilin yin laftara ai al- alwaqfu ne wal ibtida Mhm.
wurin tashi Da wajen da karatu, tsayuwa.
eh, da Mhm.
wurin tsayuwa Mhm.
saboda ka kayi wakafi wakafin da muke ce masa wakafin laruza to saboda ka dole idan zaka koma sai ka koma ta kan ta kan wannan wannan daga tashi Eh, eh, eh, ita wannan alamun sa Ƙwarai.
to saboda ka sai Kuma?
sai wasu malaman suka ce a'a akwai wasu manya-manyan dalilai Mm.
wanda su ne dalilan da suke sawa a yi laftara Ƙwarai.
to sannan kuma mu sai muka tsaya ga matafiyanmu Ƙwarai.
ga manufanmu ga abin da ya- muka koya kuma muka Kuma tsaya a ga kan- dalilinsa.
kuma ga nasarori Ƙwarai.
burjit Ƙwarai.
da suka tabbata cewa mutanen da suka haddace alkur'ani da wannan alkur'anan Mm.
sannan kuma suka je duniya suka yi karatuttuka na Kuma masabakoki aka da ce sun yawa ci kuma suka ci kuma sun yi sannan kuma suka je suke ba duk wani mutum mamaki in dai Sun ma'ajin yi kaza.
alkur'ani ne Ƙwarai.
ko a wace ƙasa ƙasa yake Ƙwarai.
in dai an je an ce masa wannan mahaddacin alkur'ani ne da taimakon wa'annan alkur'anan Da su ya yi.
zama duk abin da ya zama Ƙwarai da sannan gaske.
kuma eh Ƙwarai Mm, kuwa.
Mal Nasiru ya?
to Ƙwarai- to to ƙwarai kuwa.
to so da ka ya Ƙwarai zama kuwa.
duk abin da ya zama manya manyan malamai mairu manya manyan malamai da suka ba duniya mamaki akan shi Kuma- alkur'ani Na.
wanda kuma muke cewa mun tabbatar cewa Mm.
ba inda ya kai mu zalla zunzurutu Mm.
gurguzun yawan mahaddata alkur'ani Mm.
da kuma gudunmawar su wa'annan alkur'anan Mm.
da gudunmawar su wa'annan alkur'anan Mm.
aka samar da dukkan abubuwan da ake nema na ci gaba da nasara Kuma wani abu gwani na mu gani yanzu misali da suke maganar sura Mm, suratu saba'i da ma'arifa ba za a yi ma'arifa ba a ce suratu saba'i mm.
haka ne ko?
na haka suka ce suka na- ce na- dalilin da yasa ai ko a hikayar ma da Allah ya tashi ta yi laƙar kana lakum fi saba'in a laƙar kana lakum Li- laƙad kana laƙar kana li saba'in kai Eh, laƙar kana li saba'in Eh.
ba ta yi li saba'i ba eh to amma kuma kan su manta su da suka zo suratu shure Mm.
sai suka ce suratu shure Mm.
suka yi mata ma'arifa mm.
alhali kuma ubangiji a cikin surat ta yi wa amruhum shure yawa to shi me yasa suke wannan ma'arifa in dai hikaya za a bi Eh.
magana karanta surori Eh.
da abin da aka samu a cikin na dalilin ambata sura da wannan sunan Eh.
yasa suka mai da suratu saba'i ta koma suratu saba'in Mm.
to me yasa ita suratu shure Eh.
aka mai da ta suratu shure eh duk qur'ani ba mu samu kalmar shure da ma'arifa ba Mm. wannan shine magana ta gaskiya.
wannan shine to alhamdulillah kamar akwai abubuwan da yadda muka samun su faɗa- ake haka aka same su haka kamar za ka yadda yi muka faɗa gaskiyar lamari muna nan a a wannan bangaren cewa mu abin da muka fahimta duk wannan al'amuran a a ji tsoron Allah ko mai mutum zai yi kada ta asubanci ya shiga ya tasiri a cikin zukatan mutane har a sauka da kan abin da ya zama shine ainihin jigon abin da muke kansa Mm.
wannan alkur'anai namu an gaje su iyaye da kakanni kuma ana karanta alkur'anin nan ana haddacewa kuma al'amarin nan ya tafi ba a san lokacin da za a daina ba kuma ba a taɓa samun saɓani ba Mm.
kai kuma ka ce a wannan al'amarin ba wani abu bane so ake a samar da haɗin kan al'umma kuma bayan al'umman nan kansu a haɗe ki a yi fa'adarci mutanen da kansu a haɗe ki ba su samu saɓani ba ya za a kawo musu wani wani abu sabon abu kuma a ce ana tunanin zai haɗa kansu shi ne zai haɗa ai kansu sai dai raba to ga zahiri ai kwarai yanzu misali tunda yanzu gashi an fara ko iyaka na ai an san mu daban su daban wallahi kwarai ko kuwa wallahi ba za mu ci su gaba ma da wannan sun sani abun ba.
a- ai Wannan shine kwarai iya kuwa magana shi ne ta karshen zance to saboda haka alhamdulillah muna cikin tattaunawa kamar yadda daman a cikin shimfiɗar ita magana nake cewa yau za mu yi magana ne kawai akan abubuwa guda biyu Ah, dan Allah subhanahu wataala ya saba maganar ne tana ciwo kowa Eh, ciwon wallahi.
kariya ta dame shi amma ba dan haka ba abinda nace tun kafin ma mu shiga nace da mun shiga ah, shi Gani Abdul Basit Mm.
a shine zai fara gabatar da wakafufukan nan kwaya ɗari da aka saba jin mu yana kawowa nan har ya zama sabo ma To za- Suka za mu sha- faɗe su yanzu, sannan kuma a sauran lokutan kamar da na faɗa dukkansa Eh.
za mu bawa gwani alhassan a dan a ya ci gaba da faffaɗan maganganun da ya fara a satin da ya gabata kuma alhamdulillah abin da ya kawo ɗaya daga cikin tsaikon shine na kira shi a waya har kusan sau biyu to ina ganin ko Ai, yana bana kan nan.
eh, yawa Ina kan yana- hanya.
yawa yana kan Bai kan- hanya to so daga wannan dalilin yasa bai daga ba sai muka ga cewa bari mu ci gaba da tattaunawa akan shi alqur'anin mu ci lokacin sannan sai a ƙarshe mu ba shi gani Abdul Basit a dama sai ya faɗo kufuffukan da ya saba faɗa Mm.
to duk da hakan kuma ya naso a ce lokutan da aka ba gwani din Eh, suna da yawa sosai ba.
eh Mm.
wannan shine magana ta gaskiya Mm.
musamman ma ya waɗanda sai dai abin da Allah ya Ah, abu. to bismillahir rahmanir rahim Mhm.
Eh, mun ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen izin taku mm.
suratul hajji Mm.
to na ɗari hudu da shida shine in mun tsallaka suratul muminina Mm.
muminina Mm.
yawa dan su muminuna suka yi muminina eh eh ta ƙaraf laha kenan a bari eh za mu sami faɗin Allah wa lakum fiya manafi'u kathira wa minha takulun waqafi sun cire shi Mm.
akwai na ɗari hudu da bakwai in huwa illa rajulun bihi jinna sun cire Mm.
yawwa sai nan uh, fa idza stawaita anta wa man ma'aka alal fulk wannan waqafin shi ma sun cire shi sannan akwai rabbi anzilni munzalan mubaraka waqafi an cire wala ina batun basharan mislakum shi ma an cire in hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahyi waqafi na shi ma an cire in huwa illa rajulun niftari ala allahi kaziba an cire ma tasbiqu min ummati najalaha shi ma fa asba'na ba'dahum ba'da shi ma an cire wa huwa allazi zara'akum fil ardi ilayhi tusharun shi ma an cire shine na 415 na 416 idan la zafa kullu ilahin bima khalaq waqafi an cire suratu nanzalnaha wa faradnaha waqafi an cire sannan innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum waqafi an cire shi sannan za mu samu wa tahsibunahu hayyina waqafi shi ma an cire an na takallama bi hadha subhanaka waqafi an cire wannan shine na 420 kuma na karshe a cikin izin qadaf laha shi kaga mun samu guda 15 a izu daya in mun tsallaka cikin huduwa akwai ma tsakaminkum min hadi na bada waqafi an cire alkhabithatu lil khabithin an cire wat tayyibatu lit tayyibin an cire az-zujajatu kanna kokabun durri an cire min shajaratin mubarakatin zaituna waqafi shi ma an cire duk in ka tawo tun daga az-zujajatun fa zaka sami durri waqafin an cire yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna babu la sharqiyatin wala garbiya babu Ina ya kadu yake- ina zaitu yake hayu marubucin?
di'u babu walau lam tamsasu narun min fawqihi mawjun ita ma babu min fawqihi sahab sannan dinahum allazir tadilahum wa qafi shi ma an cire shi sannan wala alal maridi haraj wala ala anfusikum an cire shi fazal liman shi'ita minhum wastaghfir lahum allah shi ma an cire shi sannan akwai la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa qafi shi ma an cire wa yamshi fil aswaq an cire sannan na ɗari hudu da talatin da hudu shine min dunika min nauliya waƙafi walakin mata'atahum shi ma an cire shi guda goma sha hudu a yanzu huduwa to na ɗari hudu da talatin da biyar shine in humu illa kala na am waƙafi an cire sannan wannan masu bata waje alan nahara nusura an cire wala qad sarrafna bainahum liyazzakaru an cire kul ma as'alukum alaihi min ajr illa man sha'a an yattakhidha shi ma an cire ar-rahman fas'al bihi khabira na ar-rahman din an cire waƙafin faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama kazzabtum din an cire shi an yukhrijakum min ardikum bi sihri yuridu kenan an yukhrijakum min ardikum bi sihri wa kafi an cire sannan qala na'am an cire fa alqaw hibalahum wa isiyahum an cire sannan akwai wa ghafirli abi mm ya rabu mairam an cire shi shine na karshe a cikin izin an samu guda goma na 445 fa fataha bayni an samu goma har ai kwarai kuwa eh karancin abin da ake iya samu a izu shine Takwas.
6 da 8 Allah ya mana magana.
amma har mun sami 20 da wajen shida Na ga duk shafi ba shafin da ba a ai ɗauke ba.
kowanne duk shafi in dai zaka bi shafi ɗaya biya za ka samu faftaha bai ne bai na fataha an cire wa amtarna alayhim matsara fa waqafi an cire wa ma anta illa basharun mithluna wa inna zunnuka an cire shi sannan akwai ulaika allazina lahum su'ul azab waqafi an cire akwai dauda wa sulaimana ilma wa lagadatina dauda wa sulaimana ilma waqafi an cire sannan akwai bima lam tuhit bi waji'tuka waqafi an cire ya ayyuhal mala'u waftuni fi amri qala ya ayyuhal mala'u waftuni fi amri shi ma an cire shi wa lamru ilaik waqafi an cire sannan akwai fama atini Allahu khairum mimma atikum waqafin nan an cire shi sannan akwai qabla an taquma min maqamik waqafin an cire akwai mustaqirran inda an cire akwai kila a haka za arshuk an cire akwai ma shahidna muhlaka ahli wannan an cire shi ne akwai wa makaru makara wa makarna makaran shi ma an cire wannan wa kafan shi ne na 458 na ƙarshe kuma a izin kalu a nominu mun ce an cire guda goma sha hudu a izin kalu a nominu sannan in ka tsallako jawaba kuma kana jawaba akwai fi zulumatil barri wal bahar akwai summa yu'idu akwai balhum fi shakkin minha akwai lazu fadlin ala nas walakin aktharuhum la yashkurun kun sa an cire shi akwai falahu khairun minha akwai hazihil baldati allazi harramaha akwai ila ummi musa an arbi'i wa auhayna ila ummi musa an arbi'i shi ma an ce da shi ne 465 akwai fa alqihi fil yam fa idza khiftu din in ka tawo tun daga can fa idza khiftu fa alqi alaihi fa alqihi fil yam wannan wakafin an cire wala ta khafi wala ta zani akwai fuadu ummi musa fariga an cire wa qalat li ukhtihi qussi shi ma an cire shi sannan akwai wa haramna alaihi almaradi min qabl shi ma an cire shi akwai wa lita'lama anna wa'ada Allah haq an cire akwai alal lazimina aduwi akwai qala rabbi rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li wannan waqafin an cire shi akwai kha'ifan yataraqqab fa idhal ladhi stansarahu bi lamsi an cire akwai la an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu shi ma an cire shi akwai hatta yusdira ri'a wa abuna shi ma an cire shi akwai wa qassa alaihi alqasas an cire qala la takhaf an cire qala zalika bayni wa bainaka an cire qalu ma hadha illa sirrun mustari an cire tatlu alaihim ayatina an cire bi janibi duri izna daina 481 wannan da an cire a cikin wannan izin guda 40 ko in ce guda 23 a cikin izin jawaba in mun tsallaka wa sallah wannan ilimi wannan yawa akwai latajidan na ita wajen da shida ne ma eh 23 to sannan mun tsallako wa laqad wasalna akwai qalu amanna bi waqafi akwai wa lakum wa amalukum waqafi innaka la tahdi man ahbabta wannan duk an cire alqur'anin barnawi sannan akwai samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna akwai kaman mata'ana wa mata'al hayati dunya akwai fada'ahum falam yastajibu lahum wa ra'aw al'azab wannan waqafin shi ma an cire shi akwai qala lahu qaumuhu la tafrah an cire akwai tamannau makanahu bilam su asba allazina tamannau wannan bilam su din an cire wa ma awaykumun nar wa ma lakum min nasirin wa qafi an cire innakum latatuna alfahisha walamma an ja'at rusuluna lutan su yi abihim wa daqa bihim zar'a wa qafi an cire warzuli yawa to warzuli yawmal akhir shi ma an cire ko adam wa samuda an cire sannan wa ma kana Allah li yazlimahum walakin kanu to wannan shi ma an ci da shi guda 13 a wannan izin kuma shine na 495 da 96 shine mun tsallaka to jadilu akwai wa ilahuna wa ilahukum wahid akwai qul inna malayatu inda Allah akwai wa laula ajalun musamman la ja'ahum al'azab akwai yawma yaghshihum al'azab min fawqihim wa min tahti arjulihim uqafi akwai ya ibadiyal ladzina amanu inna ardi wasi'a waqafun zaira ko to shi ma an cire shi ba na zairar ba ɗayan akwai wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada an cire akwai ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya wannan shine na 502 shine na 502 sannan in mun tsallako mu karasa bakin kan na ƙarshen izin ko yawwa sai na ɗari biyar da uku shine kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan an cire wa asaru lard wa amaruha shi ma an cire fa ma kana Allah li yazlimahum walakin an cire akwai Allah yabda'ul khalqa thumma yu'idu an cire akwai zalika ad-dinul qayyim walakin an cire akwai wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal mushrikin wannan shine na 508 kuma guda 13 a izin wala tujadilu dan haka in Allah ya kai mu sai mu dora daga wa man yuslim ko sannu da kokari insha Allah rahmatullah sannu da kokarin fitar da abubuwan da mu a qur'anin mu ba mu saba da su ba so alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda muka faɗa yanzu kai tsaye lokacin namu sun ja amma ga wani alasan ya shigo sannan kuma shi lokaci a gidan rediyo a gurguje za ka shi yana wani irin tafiya so da ka yanzu abin da ya rage ma da ka'ida ne abin da muke da shi kawai minti biyu shi kaɗai ya rage amma saboda Eh, amma su masu saurare a, za su mana afuwa za mu ba gwani alasan dole minti bakwai su kuma mu ba su minti goma eh tunda su da mun ka'ida minti sha biyar ne nasu to an fizge musu biyar biyar Allah ya ba su hakuri amma ya fara mana biyar din eh insha Allah bismillah su Cewa gidan ba rediyo su su biyar.
kuma- su kuma gidan rediyo suna son uku ko hudu na'am na to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على حبيبه ورسوله سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي آتاه سبعا من المثاني والقرآن العظيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين المرتضين وبعد ينقوى masu jinmu da masu kallonmu daga wannan gidan rediyo mai albarka Ra- aminci radio assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi to wa barakatuh alhamdulillah na samu kaina a cikin abubuwa da yawa to kuma gashi yau din kaman ma ni ne da da wajen a ka'ida haka Eh, ka'ida Eh, haka.
to amma alhamdulillah ai Akwai- fadaullahi a haku Eh, na'am.
insha Allah Allah da ya sanya mana albarka amin To abubuwan suna nan da yawa ɗorawa daga abin da muka gabatar ko kuma muka fara muka yi mukaddima a sati da ya wuce.
Mm.
Waɗanda duk gaba ɗayansu dai wato in uridu illa lislaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah.
gaskiya ne Ah, wannan shine. To waɗannan abubuwa da akwai matsaloli guda goma waɗanda da sai na fara ta kansu sannan kuma in zo in yi wato ainihin Hukumomi.
kuma abin da zan gabatar muhabara to amma yanzu gaske magana sai dai a takaice dole komai in, na ganin ko dai a raba biyu ko Yawwa.
kuma ko ne aisha ai abin da ya kamata gwani ka ba a hankali abinda ma muke so yawwa tunda shi wannan shiri duk ranar litinin ana yin sa ana yin sa.
yawwa saboda sai a haka hankali a bi a hankali a ɗauko tun daga farkon abin da kake sai a so yi shi silsila tattauna ka fara a nitse sati mai zuwa in Allah a ya sa ka ɗora.
tsaya daga inda ka tsaya no.
sai kuma a ci gaba insha Allah Allah ya ba mu tsari.
eh to alhamdulillah to yanzu babban abin da za mu yi Mm,
sai mu bi a hankali ɗin mm,
Wato da farko abin da wato muke gabatarwa daga nan a bisa fuska ta ita nasiha din.
mm, A Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a cikin suratul anfali a'udhu billahi minash shaitanir rajim cewa wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wa turu inna Allaha ma'as sabirin.
Mm.
Wannan shine abu na farko kenan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa ku ci gaba da bin Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama. Kada ku riƙa yin jayayya sai kuma ku watse ku da wato ku zama kun watse irin watsewar carbi kenan. Wato watsewar tsakiya wata zahabari hukum kwarjinin ku ya riga ya tafi kwarjinin ku da ake gani da shakkok ku da ake yi sai ta zama an daina gani. a wasbiru inna Allah ma sabirin cewa ku sa hakuri a cikin biyayyar Allah ku sa hakuri kuma akan duk abin da yake shi ma na saban Allah ne domin ubangiji yana tare da masu hali irin wannan to a hadisi manzon Allah alaihi salatu wassalamu ya faɗa wa sayyidatuna Aisha wani hadisi a hadisin Imam Muslim a wanda yake ya zo a mujalladi na hudu kenan a sharhin Imam Nawawi wanda shi imamun nawawi da ya zo yawan yin sharhi sai ya ce babu wa- ainihin babi na imam muslim ne babi na qadir ka'abati wa bana'iha eh wa bina'iha babu na qadir ka'abati wa bina'iha to sai imam muslim ke cewa a amma imam muslim ke cewa hadisin laula hadasatu ahadin qaumiki bil kufri lana qabtul ka'abata wala ja'altuha ala asasi ibrahim فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولا جعلتها خلفا wannan shine hadisin ma'ana ba dan rashin dadewar mutanenki da karban musulunci ba wasu a ciki yanzu ma musuluncin sa sabo ne ba to da sai in warware ginin Ka'aba din nan kuma in dora ta akan ainihin bulon ta tushen da Annabi Ibrahim Allah ya masa umarni mala'ika Jibril ya nuna masa iyaka inda nan zai gina ya gina da na mai da shi kan wannan asasin domin ƙureshawa lokacin da za su gina ka'aban nan wato tattalin arziki ne ya karanta gare su domin hadisin ya zo da fusaku da yawa amma wannan ne mas- malaman tattaka- tattalin arziki ne akwai wanda yake cewa sun takaita da kansu akwai wanda yake cewa gashi nan yawa wala ja'altuha khalfan da na sanya mata kuma kofa a baya to sai shi imamin nawawi yake cewa wa fi hadal hadisi dalilun li qawaidin min al ahkami akwai wato a cikin wannan hadisi akwai qawaidai wato akwai ka'idodi na wasu tsare-tsare na hukunce-hukunce. Ya ce, Min ha daga ciki akwai, Iza ta'aradatil masalihu, au ta'aradatil maslahatu, wato idan maslahohi suka zo kowace maslaha ce, kowace maslaha ce, ko kuma maslaha ta zama ta yi jayayya wa mafsadatu da kuma mafsada, wata azzarar jam'u, ya zama haɗa tsakaninsu ya yi wahala, bayyana fi idil maslahati wa tarkil mafsadati. ya zama abin ya wahaltu budi abil ahammi sai a fara da wanda yake mafi muhimmanci li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam akhbara da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ba da labari ga sayyidatuna Aisha cewa anna naqdar ka'bata wa raddaha da ju- ah, warware ginin ka'aba din nan da kuma mai da ita ila ma kanat alaihi min qawaid ibrahim izuwa yadda take da ta ginin annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallama maslahatun wannan maslaha ce domin bin ma Allah ne Mm.
bin asali ne Ƙwarai kuwa.
walakin ta'aradahu mafsadatun a'azamu minhu Mm.
sai dai kuma wata banna wacce ta fi wannan maslahar girma ta zo ta yi gaba da gaba da ita Ƙwarai kuwa.
saboda haka kaga anan guji abil ahammi Ai, ƙwarai kuwa.
sai a kai mata wanne ne fi muhimmanci Ai, ƙwarai.
a gyara ka'aba yadda yadda Allah ya ce ko ko a barta yanda larabawa suka ƙuraisha suka gina kayansu wanda a shekara manzana yana shekara 25 da shi aka yi eh, ya sa hannu a wannan ginin na na na- na- na wanda aka yi na wannan shekarun Mm.
to saboda ya ya kuma cewa mafasaratun azama minhu wahiya kawfi fitinatin shine tsoron fitina fitinarwa ba'dhi man aslama qariban bangaren waɗansu sahabbai waɗanda ba su daɗe da musulunta ba wa zalika lima kanu ya'taqidunahu min fadlil ka'abati wannan zai faru ne saboda abin da suka kudurci na girman ka'aba da suke gani ba za ta ta ubo wani irin ɗakin Allah ne wanda ba mai taɓa shi fa ya rauna ta gayira ha aziman sai su ga a canja ka'aba a sake gini habba me ya kai wannan wa zai yi wannan Ai, ƙwarai kuwa.
fatarakaha sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
Kuma Allah ya kyale wannan magana ya bar wannan magana Ai shi ke.
wa minha Ai A'a, shi ke.
ya isa.
Ai kar a shiga Amma wani.
yana tsaya. Eh.
ai shikenan wa minha Eh.
yana daga cikin ta'ilo sikum ana neman tunani waliyil amri ga shugaba Mm.
wanda yake mai mulkin mutane Na.
fi masalihi ra'iyatihi a cikin abin da ya zama maslahar mabiyansa Mm.
waji tunabihi da kuma gujewarsa amma yukhafu minhu ga abin da ake tsoro tawalladu daradin dararin alaihim abin da zai haifar da cutuwa gare su fi dinin aw duniyan ai tsarin su na dun- addini ko ko na duniya illa al-umur shar'iyya sai dai abubuwan da suke na shari'a na dole ka akazi zakati kaman a karɓar zakka wannan farilla ce rukuni ne kamar da sai na Abubakar yayi da ahlur riddati Mm.
sannan kuma wa iqamatil hududi kamar tsaye da doka kamar yadda sayyidina Umar yayi da masu saki uku a saki daya da irin shi wani hawi zalika da makamantan wannan wannan ko wajibi ne rukuni ne yawa wa minha ta'allufu qulubur ra'iyya qulubir ra'iyati sannan akwai taro hankali ta wato hada hankalin waɗanda suke mabiya a yi duk abin da za a yi a hada hankalin su waje daya wa husnul hiyabatihim da kuma kyakkyawar wato hange gare su a a- a yi musu kyakkyawan hange a ga menene za su iya ɗauka menene zai iya ƙara zama musu matsala me za su yarda da shi menene ba za su yarda da shi ba wa Allah yunfaru kuma wa ala yunfaru kuma kada su guje kada ai abin da za su gudu wa ya ta'araba lima yukhafu a tanfirihim kuma ya kada ya sake ya tabo abinda ake gudun abinda ake gujewa zai kawo wato tanfirihim guje wasu bi sababihi dalilin haddasa wannan abin malam ya kun fihi tarkul amrin shar'iyyin in dai a cikin su babu fihi tarku amrin shar'iyyin in dai ba a cikin sa babu abin da yake al'amari na shari'a na ƙarshe wannan da baki zan faɗe shi wato khalifa a Rashid Haruna Rashid ya shawarci Imam Malik bin Anas radiyallahu anhu akan maganar cewa ita wannan Ka'aba fa da ake magana din shi ita sayin na Zubairu Mm, Abdullahi bin eh, Zubair.
Abdullahi bin Zubair ya gina ka- ya warware ta ya gina ta da yadda manzo Allah nan ya buri domin shi sai ya ce ni yanzu ina da abin da zan gina Ƙwarai kuwa.
amma da ya gina ta ƙarshe dai kashe shi akai Ƙwarai.
shahada ya samu Ƙwarai kuwa.
kuma wanda suka kuma aka zo aka sake ta aka maida ita yadda suke so ne da Na take ƙwarai shawa.
to shi kuma khalifa sai zo ya shawarci sai imam malik sai ce ina son mai da ka'aba yadda abdullahi ibn zubair nan ya mai da ita yadda kuma manzon Allah ya burata din nan imam malik ya ce masa ina maka magiya dan girman Allah Ƙwarai kuwa.
ina maka magiya da girman Allah kada ka zo ka yi abin da wato sarakuna za su zo su mai da ka'aba abin wasa Wajen wasa.
duk wanda ya zo ya samu mulki yana da damar ya gina ta ya sake shi ma wannan idan ya zo yana da damar ya gina ta ya sake ya ce a nan sai a samu fata zahabu haibatu haibatun eh, fata- fata- fata zahabu haibatu min sudurin nasi sai kwarjinin ka'aba da ake gani irin yadda ake ganin Ka'aba musulmi suke ganin Ka'aba da girma cewa ba ta uba sai ya zama ya zo ya tafi baki ɗaya an daina ganin sa to wannan me wannan shine a takaicen matashiya dama ko malamai ma'abota fiqh sun faɗa masu usul fiqh sun ce dar'ul mafasili aqdamu min jalbil masalih Masalih, cewa duk inda ake tunkuɗe abin da yake banna to shi ake fara gabatarwa a kowane gurin hukunci sannan akan gabatar da wata matsala ko amfani duk abin da zai kawo ɓanna ko ɓatawa shi ake yin taro a yi zama a yi shiri a kansa kada wannan ya faru Mm.
a kan gabatar da abin da zai kawo ƙaruwa ko gyaruwa Mm.
to wannan fa dar'ul mafazis a mafasiri a ƙadamu min jalbil masali to alhamdulillah lokaci alhamdulillah Na'am.
a a takaice gwani Allah ya saka maka da alkhairi wannan jawabin yan uwa da kuka saurara Na'am.
dole in Allah ya kai mu sati mai zuwa Sai an dora an shi.
dora shi Ai, kuma ai, an kuwa.
buɗa shi kuma an warware shi Mm.
yadda zai zamo kowane ɗan adam ya fahimci ina muka dosa kan wannan aikin da muke yi sannan kuma su ma hujjojinsu za ku ci gaba da suna fitowa muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya dace da mu amma gani masu saurare eh masu sauraro ya kamata mu je gare su akan sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas a nan layin kawai za a same mu sai mu daga waya koda guda biyu ce mu ji ta bakin su dai kar a cinye musu Mm, mm, nasu abin nan. duk da cewa dai an yi musu Mm.
wawure ko Um, Mm.
sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas assalamu alaikum a waka ka rediyon ki
Na kake Muhammad Sani suna tare da Hayatu Lenin daga Kano Hayatu.
to muna jin ki
Ina gaskiya mun fahimci da abin da ma
na ya Allah ya saka su da alƙa.
amin ya rabi Kawai nan da shi na dai abubuwan duk da ake yau a cikin Alƙur'ani.
na Saboda haka na yanzu duk mutumin da za ka Alƙur'ani.
na Lura sosai kana ganewa kuma makarantun duk da ake sa ya kama ake lura an ya ganewa.
na Da fatan Allah ya mai da malamin gida lafiya. Allah ya saka musu da alƙa.
amin muna godiya sosai a wasu lema sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas aminci rediyo mita dari da uku da dubu tara a zangon ya sa muke saurara cikin shirin gwanayen alkur'ani da ke zuwa muku kai tsaye assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam waje kan layi
sunana da bawa sunan ka ba
aliyu da bawa to mala aliyu muna jin ka
abin da kuke yi mana daɗin sa kuma sa ubangiji ya muku jagora a kanka amin ya raba alamin kun ga duk wanda ya taɓa tsammanin alƙur'ana wa na kuma haka zai taɓa shi domin shi yake kula da hannun sa ba shi da wancan da yake shakka wala gaskiya ne.
Gaskiya ne.
to muna fatan ubangiji ya sa ya muku Amin, amin, amin. Muna godiya Indabawa, a gaida mutanen Indabawa. Assalamu alaikum. Sufili tara sufili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah.
muna magana da abdullahi umar daga mutum ya kusa ranar kuma riman gado To butu butu daga kai mun gama wannan shirin insha Allah. Muna jin ka.
ina ina aboki na barka da zuwa gwani na isa ya haɗu da ne shago na kusa da shi a can masallacin to Allah ya saka Ina alheri.
amsa.
Allah ya saka alheri.
ai gwani wannan abin ai abin da ya da abin da ya daga ya faru ya faru amma mu abin da muke kai sannan muna kai babu karfi a insha Allah alhamdulillah alhamdulillah amma yadda ka sani can gani a ya rike mana can gani karibu wace rike ku kuma nan mana na an gama
Insha Allah ko ina akwai dakarun ubangiji. a wurin.
sai mun da zai zuwa gaba da da Allah ya saka Allah ya saka da alkhairi.
abin da Masha sai Allah.
Allah alheri insha To Allah.
butu butu kenan.
To, to alhamdulillah.
alhamdulillah gaskiya lokuta sun ya Lokaci kuma yayi.
lokaci ya kare mana gaba daya Gaskiya.
duk da haka za mu yi amfani da wannan dama wajen shigar da ainihin ta'aziyya Ta'aziyya, kwarai.
ga babban aminin mu kuma gwani sani wanda aka sani da gwani sani bulukutu Mm, kayan- wa- ta rasu- eh, ka- Kayan- kayan- kayan- eh, na rasuwar mahaifiyarsa da ta gabata a yau din nan aka kai ta misalin karfe tara Mm.
muna fatan Allah subhanahu wataala ya jaddada mata rahama Amin.
kuma wannan gidan rediyo da dukkan al'ummar musulmi suna miƙa masa da sauran yan uwansa Jinjina.
ta'aziyya na rasuwar wannan mahaifiyata sa Mm.
a nan za mu takaita salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alhamdulillah.
sai a madadin da kuka ji sai kuma hukumar gudanarwa ta wannan gida amince rediyo mita 300.9 fm da ta dauki na kawo muku wannan shiri da kuma jagoran shirin usman tijjani abdulkadir sai kuma mai kula da shi baba labaran salisu kanya da kuma wacce ta yi kokarin sada mu da ku sai ba adam muhammad ni kuma da na shirya na gabatar sunana muhammad sani abubakar nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi
To amma kafin shirin ya nisa